الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 24 ga watan safar hijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1438 daidai da 25 ga watan Nuwamba shekara ta 2016 wannan shine kasan na 66 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a ƙa'idar shi'a al-isnai ashariya su'alun wa jawab wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali ash-shafari Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in yan uwa basu manta ba mun shiga as'ila na sha uku da ke bayani akan mecece madaran aqidan manyan malaman shi'a dangane da adadin ingantattun ayoyin alkur'ani mai girma sannan ƙarshe kuma a ina ne suka yi muwafaka su duka suka haɗu to kamar yadda muka bayani a karatunmu da ya gabata su 'yan shi'a suna cewa alkur'anin da suke yake hannunsu ya ninka namu uku ba mun yi wannan misalin ajiya ya ninka namu gida uku to shine za mu ji talikin da malam zai mana a yau akan wancan muguwar aƙida na cin mutuncin alkur'ani mai girma malam ce hadihil astura kun ga wannan hazil astura wannan rubutu wannan magana iftaraha shiyuha shi'a malaman shi'a ne suka kirkire ta billafzin suka ce saba'atu alafi aya in ka je ka duba za ka sun ce awoyi dubu bakwai su ne awoyin alkur'aninsu wannan magana yana cikin kitabul wafi a mujalladi na tara lamba na 1781 haka a cikin mujalladi na jizi na bakwai shafi na 989 a babu alamba hadisi ne wancan babu ikhtilafil furati wa adadil ayat suka ce dubu bakwai sun matatawar al'adad daga nan sai adadi ya samu canji mun gane ila ashirta alafi aya suka ce aya dubu goma ne yaushe aka saukar da dubu uku mun gano wannan da kyau ku wannan bayani kuma yana cikin fasulul khitab في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب شافي ندري تمانين دقوق والدليل الحادي عشر الأخبار الكثيرة المعتبرة للصريحة في وقوع السقط والدخول النقص النقصان في الموجود من القرآن شبابي نما مسمى الأخبار الكثيرة الحديث ما سيوا المعتبرة wanda suke abin karbi a sariha da suka zo karara fi ko sakat cewa akwai sakat an zuzzubar da wasu abubuwa wadduhul an shigar da wasu wani kusan an rarrage wasu fil maujudi min alquran a cikin qur'anin da ke hannun maɗinnan cikin littafin yan shiya ne ke faɗin wannan suka ce yanzu ƙarin ya zama dubu na dubu goma sun mata tsawar al'adad sannan aka ƙara samun canjin sheƙa na adadi ilal muzadul al'alami aka fito karara inda hum ko ila saba'ata ashara alati aya aka ce yanzu aya dubu sha bakwai ne to kaga ina aka samu karin dubu na dubu bakwai kaga wannan plus wannan shi zai bada nawa 17,000 ayat wannan bayani ya za cikin usulul kafi ne jizi na bakwai shafi na 826 kitabu fadlul qur'an a lamban hadisi na 27 babin nawadir sun mata tsawarar mazad sannan aka samu ƙari ila samaniyata ashirar alfi aya suka ce ila samani ashirar alf aya ana da aya dubu sha takwas an samu ƙara nawa dubu ɗaya ka karanta sharhu usulul kafi wannan kuma ya ba cikin sharhi ne na usulul kafi mujalladi na sha ɗaya shafi na tamanin da takwas kitab fadlul qur'an babun nawadir kun ga waɗannan abubuwan ɗin shi ya ce ba haka ba sai ka ce aka yi zan ba haka ba zo da littattafan ko ko waɗannan ka cire su a shi'a ne waɗannan su ne asalin 'yan shi'a wannan addinin ne za mu aji addinin da annabi ya zo da shi da sahabbai mutanen kirki suka ruwaito mana mu kama shiririta wannan ƙarerayen magana ɗaya an kasa tsayawa kanta wani ba yahudan faransa yake cewa kai a duniya babu littafin da ya rage wanda yake littafin allah ne irin kur'ani ya ce duk ɗawa'if gaba ɗaya kowa ya yi da wannan kur'ani kuma kan wannan kur'anin suke dukkanin ɗawa'if ƙungiyoyin addini da bambanci aƙidinsu ya ce duk wanda ya ce musulunci yake kana ce kawo ƙur'aninka ana buɗe zai ga iri ɗaya ne iri ka wajen fassara ne ya shigar da ta'addancin da yake so amma waɗanda suke la'anannu kaɗai cin wannan al'umma da suka ƙiyada da gaskiya su ne wa su ne yin shi'a ko su ƙur'ani ba su yadda da shi ba amma dai mun karanta sun ce idan aka yadda da alƙur'ani ya cika to su basu da sauran daraja ne alkaga duniya ke nema kenan ma'ala ya ce wala zala tsawur mustamirran wannan canji da ci gaba game da abubuwan nasu na tabargaza ba zai gushe ba yana caccanzawa hatta yau har zuwa wannan zaman wannan na baka labarin shekara 700 kaza ne da suka gabata ake samun wannan tsawurin har zuwa wannan zamani namu ƙur'anin na samun wannan haɗari wannan musiba na musanye-musanye da canje-canje da waɗannan la'anannu ƙazamin mutane suke kawo cikin addini Allah ka shiryar da su tambaya na sha hudu malai ce ma mawkifu shiyuhu shi'a menene matsayin malaman shi'a al'isne a shari'a waɗannan shi'a al'isne a shari'a al-mu'asirin na zamaninmu nan su mene da su zagzaki min aqidatin mazhabihim bil qawli bi ta'rif al qur'an dangane da aqidan su na cewa qur'anin nan akwai tarifi cikin shi har waɗannan su sala zariya fa da su hamza lawal din nan da rikici ya hada su yanzu da gwamnati da yan shi'an zagzaki ake suke kokarin ware kansu di shi'a shi'a ce kun gano wannan sai dai akwai yan shi'a yan rikici akwai yan shi'a yanzu muke renan kanmu a san mu an gani wanda duk tafiyan da tsarin duk iri ɗaya ne ku na ɓata ma kanku lokaci mun gani yanzu abin da muke so mu ji in dai shi ansu ba irin ta su zagzaki ba ne to tambaya su zo su faɗi shi muzahara da kyau ko ba kyau ku gani muzaharan kaza muzaharan kaza muzaharan kaza da kyau ko ba kyau sannan mai hukuncin mai yi tattaki da duk waɗannan abubuwan su faɗi ba kawai su ce su ba sa cikin ƙungiyar zazzake ai dama shi ma muslim brothers da yake faɗi ai ba yana faɗi don shi'a ba ne yaudara ce ai ana yaudaran 'yan boko ne da wannan sunan da cewa su 'yan uwa musulmi ne kai ko yanzu an ce ɗan uwa musulmi za ka gi ɗan uwa har ba ka yi ɗan uwa ba ai ta ƙiya ce to su ma suka yi karfin da zagzaki ya yi ɓannan da za su yi allah kaɗai sun yawanta sau da mu muna goyon bayan hukuma ne akan hana wannan shine duk wani harka na shi a hana ba wannan zanga-zanga na tare maku hanyar da kuke saurin ku je inda za ku kaɗai ba dukkan ne a hana saboda ai zagin iyalan gidan annaba ake yi kuma su waɗannan ɗin da suke ƙoƙarin kare kansu ba sa zagin sahabban da iyalan gidan annabin ne ba sa yi ne Allah ya kiyaye shi za mu zo za mu magana kan wannan fa amma saboda yanzu ana cin kasuwan hannun to ba mu ce komi ba an san wannan ya ce laƙadin kasama shiyuhu shi'a malaman shi'a sun karkasu ne almu'asiru na zamanin nan ila arba'ata a ƙasa zuwa kaso gida hudu ne kaka da ka zo ka je yanzu kaji malamansu na dauro ko aƙidan ta asali to amma aƙidan na tahowa ne nan suke samun mai taɗawar a karatun da muka yi ji a cikin hikiba ai kun ji akwai aƙidan shi'a na zamani wanda a zamanin baya duk wanda yake wannan aƙidan 'yan shi'an wancan zamanin ba sa yarda da ruwayen shi ma gaba ɗaya za su ce mai ba mutumin kirki wani ba su yadda da shi ba saboda guluwun ne fiddin to wannan guluwin har yanzu ya rikide ya zama min daruriyatul mazhab in ma ba shi to kamar ba la ilaha illallah ne a cikin musulunci ina ganin mun karanta da ku jejiyan nan an gano wannan shi sa ku rika haɗa waɗancan da waɗannan sai saita ma karatu ɗaya shine in ka tashi magana sai a ji wani malami ne wanda ba a san san da ya sauka a garin ba amma kwakwalwanka bai saita maka wannan ko a wannan katin kana nan wancan katin ba ka nan an fara da kai ba a tashi da kai ba an fara da kai ka zo a makari ka za ka duk wannan za ka rika samu abu guntaye guntaye ba yana kora uzurorin jama'a ba ne amma duk yadda za ka yi squeezing ka rika kokari ka yi abu da wuri saboda baka san wanda zai wannan aikin ba fa karshen ta duk munan da ake ganin muna karantarwa aikin da wani zai tafi kasuwancin shi ko harkar sana'ar shi can nesa sai aikin da duk munan ba mu yi shi ba za karkare ne duk wanda ka gan shi harkar addini ya dame shi kana nan kana wa'azi karshen ta wa'azin naka in ban da haddasa fitina ba abin da yake wani zai tafi can wani gari shine kalmar shi kwaya ɗaya biyu uku da zai tofa Allah zai sa albarka ya shirya da al'umma to da bi amfana da wannan abun ba wancan alherin da shi ma malam za a dan yanko mashi da ba zai samu ba sai ka kare na kowanne musulmi da kokarin da zai Allah ya taimake mu to yan shiya sun kasu gida hudu an gane alqism alawwal tazaharu bi inkhari wujud hazil aqida fi kutubihim aslan kashin farko sun fito karara sun yi musu wai wannan ma'aƙidan ba ta a cikin littattafansu kwata-kwata tambaya a nan yanzu waɗancan littattafan da muke karantawa ba naku ba ne in zin ce e ba nasu ba ne sai mu ce to na suwaye in dai usulul kafi ba na shi'a ba ne fasulul khitab ba nasu ba ne biharul anwar ba nasu ba ne rijalar kashi ba nasu ba ne to littafin su waye to 'yan shi'an zamani da suka ga wannan aƙidan za ta yi masu rutse sai suka sheko da gudu suka ce kai kai jama'a ku tsaya ku tsaya ku tsaya aƙidan ba ta mu bace ba ta ma cikin littafin mu dole ku faɗi wannan nima na goyi bayan ku ku faɗa saboda mabiyan ku ba mai karatu gano wannan 'yan ƙauye ne da suke ma iyayensa rashin kunya kuma yaro dama ya saba kwartanci yau an ce mai ga kwartanci a cikin addini to kaga zai zuwa yi in ka je mai littafi da ya karanta wani in ka ce babu ai zai da amma mu ka gaya mana babu kun gano wannan da kyau to sai malai ce wa minhum daga cikin masu wannan musun akwai abdul hussein ka ji arne ko al'umaini al-najafi dan kasan najaf ne shi abdul hussein inda za a sa abdullahi su ma ka suke sa abdul hussein wannan kafirci ne ya rasu hijira shekarar 392 kaga bai daidai da mutuwa ba ku gano wannan tsanani bai wuce shekara 44 ba mun gani 46 kwanan na ya rasu sauran ka cire 300 kana kara 800 a nan waje ya zama 400 sai ka ɗauko 38 nan kasa kaga 40 da nawa kenan 46 حيث قال في رده على من ذكره على ما ذكره الإمام ابن ابن حزم رحمه الله وين أم ابن حزم الرديني أكان أبين ابن حزم يفعل من أن شيوخ الشيعة يقولون شو معلمان الشيعة سنة بأن القرآن محرف قرآن أن شنزش ليت هذا المجترئ ما ليش كيتشو غاردين ديكي ina ce ina dama a ce wannan mai karfin halin a share ila masjarin e a firyatihi min kutumin kitabin lishi'a mawthukun bihi dama ina ma da a ce wannan mai karfin halin a shara ya yi ishari ila masjar firyatihi zuwa tsantsan ƙaryen da ya yi ya nuni ila kitabin lishi'a wani littafi na 'yan shi'a mawthukun biyu wanda suka yarda da shi inda aka ce sun faɗa haka to idan ibn hazmin bai faɗi ba mu mun faɗi a madadin shi ka littafan da shafukansu aina hadal muftari au hikayatin an alimin min ulama'ihim ko ya ba da labari daga malami daga cikin malaman shi'a ta kumula hul jami'a wanda al'umma sun yadda da shi waznan wanda ake ɗaukan shi da wata daraja duk gashin faɗi su abu abdullahi da sun faɗa ko ba su faɗi ba cikin littafin ku in ibn hazmin ya gege magana ne yana wa'azi ya faɗa to mu darasi akan ku muke ga su mun faɗa ka dawo duniya ko kuma wakilanka sai magana a madadinka kai abu hussein alja'afi aljufi hmm ko ko annajafi ne ko aw talibin min eh riwadi ulumin ko dalibi wanda ya kwararo ilimin a imma walau lam ya'rifu aksaruhum ko da bai shahara cikin jama'a ba a zo mana da bayanin shi nan fadan shi nake ta fada shi za nake karanta muku da irin fadan nan shi wai ana kokari ne a nada tabarman kunya da me bal natanazalu ma'ahu ila qawli jahilin min juhalihim ku bari mu koma maganan jahili daga cikin jahilansu au karwi min bista min bista'ihim ko kuma dolaye ko ka ce mashirmanta daga cikin mashirmantansu au tharthar ko kuma wata zo ta surutu ba wani magana ku gano wannan bal na tanazar kawai sai mai sauka ma'ahu mai yadda da maganin ibn hazmin ila qawli jahilin kai wadan jahili ya magana min juhalihim daga cikin jahilansu wa yake nufi da jahili ibn hazm au karawiyyin min bistamin bista'ihim ko kuma su dolo daga cikin dolayensu au sarsarin ko wanda yake ta surutu bai da abin fada ya ta zage-zage kasa mutumin da ke zagen sahabbai don ya zagi malamai menene mun gano wannan da kyau ko yanzu kura ne da ke cin mutane ta ci fara to sai me wa hazihi mala ya ce me firqu shi'a firqu shi'a fi muqaddamatihim al-imamiyya wannan yana daga cikin kungiyar shi'a gaba gaban su sunan imamiyya mujma'atun mujma'atan ala anna ma baina daffataini sun yadda da cewa wai abin da ke bango zuwa bango min dalik min hadal kitab na wannan alqur'ani la raiba fihi babu gokonto a cikin shi shi yake faɗin wannan ita duk imamiyya sun yadda qur'an nan da ke hannun musulmi bango zuwa bango littafin Allah ne duka ba ƙari ba rage ba komi to ai akwai magana a ta'alik kuma ai sai gobe za mu karanta ta'aliki ku karanta littafin shi gadir fil kitabi wa sunna wal adab to gaji gadir a cikin qur'ani ku kula da maganar gadir kuma a cikin qur'ani kaga inda tsiyan ma ta fara tun daga sunan littafin shi jizi na ku shafi na 147 نقد وإصلاح حول الكتب والمآليف المزورة wai naƙadi yake da gyare-gyare a dangane da littattafai wanda aka rubuta na ƙarya la abdul hussein ahmad al-amini an-najafi wannan littafin ana ya faɗi wannan ya ce aƙidan ba daidai ba ne kaga yanzu kura ta ci kura sun haɗa suna ma malamansu raddi su da ne su da kansu to Allah ya kai mu gobe ku zo ku ji ba za a je ko ina ba za ka ji a cikin wannan littafin nashi shi wannan bawan husainin zai zo kuma ya kawo wata aya ya ji tana cin kur'ani za mu tambaye alarammomi sun san inda take sai su lalubo mana ita Allah ya taimake mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum